بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu wannan safiya ta asabar 11 ga watan rabi'in al-akhir shekara ta 1436 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 31 ga watan 1 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya a yau za mu tashi darasin mu na 97 a littafin al-furqan bayna awliya rahman wa awliya shaitan kuma muna tsakiyar magana ne da makon da ya gabata inda muka tsaya da yake magana akan as-sama wato waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da sufaye suke yi da sunan ibada wanda mun yi magana dai akan wannan abu da wasu daga har ambaton wasu daga cikin littafai da wasu malamai suka rubuta akan wannan abu ko cewa yana daga cikin bidiyo'in da aka same su daga baya wanda da malaman su na baya can farko inda aka fara irin wannan abu kafin ya kai ga kidan sun fara ne da irin zikiri da ɗan tamayuli tamayuli shine ɗan motsi haka da jiki ana haka kamar yadda malamansu na farko suke yi shi ake cewa tamayuli irin daga nan ka koma nan haka to a hankali a hankali sai kuma kasan ita bidi'atin da ba linzami ne da ita ba to ba wahala kuma komai ma ya shigo cikinta shine har ya kai ga fara amfani da kiɗa kuma har ya kai ga abin da muke gani dai yanzu kuma ya wuce abin da musulmi suka sani an shiga abin da kuma aka ɗauko daga waɗanda ba musulmi ba to ya kawo dai inda muka tsaya shine maganar al'imamu shafi'i ko da yake cewa khallaftu bi baghdada shay'an ahdathathu az-zanadiqatu yusammunahu at-taghbir yasudduna bihi an-nasa 'anil qur'an a bayana a garin bagdada da na baro bagdad na baro wani abu da zindiƙai suka farar da shi suna kiransa taghbiri ban ambata mana dalilin da yasa suke kiransa taghbiri ba asali suna yin wannan ganguna ne da fata kirgi busasshe wanda kuma ya dade ya dau kura to idan suka buga karan farko sai kura ta tashi a jiki to shi yasa ake ce ma abin tagbiri daga gobar yau amma asali ba mun san kiɗa daban tagbiri abin nan kura daban to amma kasancewar ga abin da suke yi da shi din shi ya haifar da kurar da take tashi an buga karan farko shine ake cewa abin tagbiri to yace suna amfani da shi don su nesanta mutane su kange su daga karanta alkur'ani mun san karatun alkur'ani shine asali duk musulmi da yake son gyaran zuciyarsa in dai kana son zuciyarka ta gyaru sakamakon sauraron wani abu to ka rika sauraron alkur'ani babu abin da zai gyara ma zuciya irin karatun alkur'ani ka yi ka karanta ko wani ya karanta kana sauraro tasirin da zai maka a zuciya kamar da dai muka je a baya in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wani masa karatu dan ya ji ba wai dan kawai dadin ba amma saboda ya haifar da abin da zai haifar na sakamako a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ya kamata a ce duk mai son ya gyara zuciyarsa da sauraron wani abu to maimakon ya je yana sauraron kaɗe kaɗe da raye-raye a wanda ya karanta alkur'ani babban sharrin da ke cikin wannan harkar ta su abinda sufaye suke yi ba wai maganar kiɗan ne kawai da rawar ba kiɗa da rawa asalinsu dama haramun ne ko to babbar matsalar ita ce a sa wannan din ya zama ibada ake wa Allah ana sallah da akai babu sharrin da ya kai wannan din wanda yake kada kadansa da rawarsa bai hada wannan abun da addini ba bai ce Allah zai bautawa kuma Allah ya bashi lada akan wannan abun ba nasa ba za ka ce da sauki ba haramun ne shi ma haramun ne amma wanda ya yi wa Allah ƙarya ya sa wannan abun a cikin addini cewa Allah yana son wannan aikin kuma zai rubuta lada ya baka akai kila ka samu kusanci zuwa gare shi kila ka samu shiga aljanna Allah ya so ka saboda kana wannan to wannan kirkiran ƙarya ne dangana wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya Allah sauki to malamin yake cewa wa awliya Allah nan zamu tashi yace wa awliya Allah al-arifuna ya'rifuna dhalika waliyan Allah masana Allah sun san haka cewa wannan abun ba daga Allah subhanahu wata'ala yake ba kuma abin zargi ne tunda dama asalin zancensa inda yake cewa bal ya'uddunahu min al-bid'il madmuma yawa yana cikin abin da suke lissafa shi a matsayin bid'a abin zargi to sai kawo kuma maganar Imam Shafi'i sannan shine ke cewa waliyan Allah masana Allah sun san wannan abu wa ya'lamuna kuma sun san anna lish-shaytani fihi nasiban wafira cewa shaydan yana da rabo babba a cikin wannan harka wannan asalin abin da ke so ya kawo mana yana so ya nuna mana ne masu bautar wani Allah da masu bidiyo'i ba sa rabuwa da shaidan don haka in kaga wani abin mamaki ma ta hannunsu to ta hanyar shaidanu ne shaidan yana son kiɗa yana so a yi shi don haka duk mai kiɗa yana tare da shaidan ta inda ke haɗa mana zancen kenan wannan dishi shigo da wannan maganganun kiɗa ɗin da sauransu to sai shine yake cewa wali hada taba minhu khiyaru man hadarahu minhu wannan shine dalilin da yasa zababbun mutane mutanen kirki daga cikin waɗanda da suke halartar wannan abun jin kiɗan da saurarensa taba minhu sun tuba mutanen kirki da suka ga wannan abin yadda yake da suna zuwa sai suka daina suka tuba wa man kana ab'ada anil ma'rifati wa an kamali walayatillah kana nasibu shaytanu kana nasibu shaytani minhu akthara wanda kuma ya kasance ya fi nisa daga ilimi akwai bambanci mun sani tsakanin za mu ji wani lokacin ambaci ilimi a ambaci kuma ma'arifa me bambanci tsakanin ilimi da ma'arifa galibi sufaye sun fi son ana a zancen ma'arifa ma'arifa shi ta kai a cewa mutum wani ai arifi ne ko ya san Allah lugar larabci ilimi ya fi ma'arifa ma'arifa ba a siffanta Allah da ma'arifa amma ana siffanta shi da ilimi ba ka cewa arafa Allahu kaza sai idan ya zo a babu babul ikhbari kamar da ya zo a hadithin abdullahi dan abbas ta'arraf ila Allahi fi rakha ya'rifka fi shidda to wannan malamai suna cewa babul ikhbari ake sa wannan ba babul sifati ba me ma'anar babul ikhbari mun san babi magana akan sunayen Allah subhanahu wata'ala yana kasuwa kashi uku ko hudu akwai babul ikhbar babul af'al babul sifati babul asma to kowanne da ka'idojin da malamai suka sa a kansa babul asma'i da babu sifati tauƙifiyya ne haka babu af'al din sai abin da Allah maɗaukaki dangana wa kansa baka cewa Allah ya cancanci suna kaza sai idan shi ya faɗa na jin mun taɓa magana dai akan wannan ba sau ɗaya ba hakanan siffofin Allah ba a siffanta Allah da abin da kaga dama sai abin da shi Allah siffanta kansa da shi haka fi'ili idan ba Allah ne ya aikata kaza ba baka dangana masa cewa Allah yayi kaza amma babul ikhbari ikhbari ba akhbar ba babu ba da labari ka ce Allah kaza ne ta ɓangaren misali ka ce Allah ko akwai shi Allah yana nan baya cikin ƙur'ani da hadisai cewa daga cikin sunayen Allah akwai almawjud amma ka ce Allah yana nan ai sanannen abu ne domin sauran siffofi da baya nan da ba su mun fahimci wannan to wannan shi ake ce babul ikhbari to malamai suna cewa wannan shi ma a babul ikhbari ne Allah madauki ya bada labari ne a yanar sarasa ya faɗi wannan ne ko ka ce a babin muqabala kamar yadda yake da Allah madauki wa makaru wa makar Allah sun yi makirci Allah madauki mai musu makirci to ta wannan bangaren ne shi ma ta'arraf ila Allah fi raha ya arifka fi shidda ba a babin cewa Allah ana dangana masa ma'arifa ba domin ma'arifa abin da ake nufi da ita tana zuwa ne bayan mutum bai san abu bai sani ko ka san abin da da baka san shi ba shine ma'arifa Allah kuwa ba a siffanta shi da haka domin shi komai ya san shi babu wani lokaci da Allah bai san abu ba sannan ya san shi wannan shine ya jawo ai mazhabar qadariya na farko masu cewa Allah bai san aikin da bawa zai aikata ba har sai bayan ya aikata sannan Allah ya sani shi yasa manyan malamai can a baya wasu ma sun kafirta su akan haka domin sun dangana wa Allah jahilci a wannan bangare Allah ba abin da bai sani ba da abin da aka yi da can da abin da za a yi nan gaba da abin da ake cikin yi duk Allah ya san shi ya san abin da ma babu inda zai faru yaya zai faru duk Allah ya sani don haka Allah ba a siffanta shi da cewa arafa ko ya arifu sai dai a ce ya alamu mun fahimci wannan yawwa to anan yana faɗin cewa wa man kana ab'ada anil ma'rifati wanda yafi nisa daga ilimin Allah daga sanin Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'rifan anan wa an kamali walayatillahi da kuma kamala da cikar walitaka ta Allah subhanahu wa ta'ala to kana nasibu shaitani minhu akthara to raban shaidan daga wannan mutumin zaka ga yafi ma'ana gwargwadon jahilcinka gwargwadon alakarka da shaidan idan mutum bai san Allah ba to lalle ku za ga yana hulɗa da shaidan ta wani wuri yace wa huwa bi manzilatil khamri huwa wanda damirin nan yana koma zuwa game kiɗa yawwa ba shaidan ba yana zancen kaɗe-kaɗe ne jin kaɗe-kaɗe wa huwa ai a tazbir nan da al'imamu shafi iya ambata da kuma wani asama ɗin bi manzilatil khamri matsayinsu ɗaya da giya ta ɓangaren tasiri da aiki yace yu'assiru shi kiɗan da sama'i yu'athiru fin nufusi yana yin tasiri a zuciya a'zama min ta'thirin khamri fiye ma da tasirin giya ko kun yadda ko kun yadda ma kun yadda tun da ya faɗa so so nake dama a ce ka fahimci abin kai ma wannan a hankalci ka san haka ko baka sani ba mai jin kaɗe kaɗe ko irin music nan wannan na turawa da yanzu kudi ke ziyara kuma an dawo na hausa ko har ma wani da sunan yaban annabi amma ka ji din din din din nasa yafi na wani baturan ma to mai san wannan abun idan sanye tsanani zaka ga tun yana zaune haka yana sauraro yana wancan abin ko ta mayuli yanzu ne za ga duk hankalinsa sai ga ya tashi yana tikarawa to giya ba da gaggawa take sa wannan abun ba haka ne ko ba haka ba kuma abin da har yanzu zai angiza mutum ya danganci kuma irin abin da ake yi kun san asalin ma shi wannan harkar kamar da malamin masu sanin wannan abin suke faɗi akwai wani bawan Allah da ya rubuta littafi yake raddi akan malam karbawi da wani malam abdullah bin yusuf al-judai da wasu dai mutanen zamanin nan malaman zamanin da suka halatta sauraron waka na son zo mana da littafin yana maganar waɗannan abubuwa ɗin ya yi musu raddi mai kyau da maganganun malamai a ka'idoji na usulul fiqh da ka'idoji da qawaid fiqhiyya daga cikin abubuwan da zaka sani na wannan mas'ala shine yadda jin kiɗa yake da tasiri wajen ɗauke hankalin mutum in dai kana sauraron kaɗe-kaɗe to baka san lokacin da za ka yi wani abu ba yadda giya za ta sa mutum hankalinsa ya juye ya tashi wani abu yanzu misali in suna kaɗe-kaɗe akan soyayya wanda suke na soyayya soyayya ta ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan soyayya ta tsakanin saurayi da budurwa za a rika faɗan wasu kalmomi kuma ana hada su tare da wasu ahzan wasu wasu wani kari wani kari na kida da zaka ga kamar ana zaburar da saurayi tashi ka tafi tashi ka je ku hadu ko ba haka bane da shi da da budurwarsa zaka ji ana wasu kalmomi yau gaba daya ba ba abin da nake so in gani sai kai ba kaza da kaza da kaza sanyin jikinka da kaza da to shikenan sai lalata ta fara tasowa sai ka ga mutum ya fara wani motsi akwai wanda sakamakon jin waka zai iya zubda wani abu ta gabansa akwai ko babu akwai wanda zai zabura ya tafi duk inda zai nemi inda zai lalata zai je yi saboda ya riga ya ji waka to ba kowace giya ce za ta kora ka je ka wannan abun kun fahimci wannan shine abin da yake nufi da cewa yana da tasiri a zuciya shi kaɗe kaɗe fiye da yadda giya za ta yi ai kun fahimci wannan zancen to shine abin da yake nufi duk abin da zai juya maka tunani daga natsuwa ya sa maka abin da zaka je an ji zaka ka je ka aikata abin da da baka da tunaninsa to ai ya aikata abin da giya ma bata aikata ba kowane zai sha giya daga shan giya kawai ya ce bari ya je zina ba ko zai yi zai sha giyarsa la'alla zai yi tambelansa shi kadai ya koma gida amma mai shan mai jin kaɗe kaɗe ya dangane da abin ya danganta da abin da yake ji yanzu har waɗanda suke yin na na zamanin yanzu da ake na da sunan wayyaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tika kiɗa da kayan badujala da kayan music ma dai sosai har su din zaka ji sun shiga wani zance ana siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani irin wannan irin waccan soyayya din son ka son ka nake ya rasulullahi kaza da kaza sai ka je kamar soyayya ce na irin saurayi da budurwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ai masa wannan rashin hankali baya bukata kuma ba a kyauta ba a siffanta manzo Allah sallallahu da irin waccan soyayya da kike wa saurayinki Allah sauki da haka wannan abin da yake nufi kenan kuma wanda dai suka san harkar wakar sun fi mu sanin wannan abu ta karata can ce wali hada idza qawiyat sakratu ahlihi shi yasa idan mayan masu jin kiɗa ya yi ƙarfi nazalat alaihimu shayatinu to sai shaidanu kuma su sauko kaga ba giya ko ba kowanne mai shan giya ne ko zai haɗu da wani shaidan ba shi tunda shaidan ya gama da shi a ganin sa kawai ya jefa shi yin wani abu ba ruwansa da ba a sa shi ba a sa shi ba a lissafa shi a cikin mutanen kirki to ta nan shaidan sai ya gama da shi shi ko mai jin kiɗa to shaidan zai matso kusa da shi ko da yana da awar cewa kiɗa ne yake dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa takallamat ala alsinati ba'dihim kai zaka ji ma shaidanin suna magana a harshen wasu daga cikin su yana magana idan wani mai kiɗan idan ya rikice da kiɗansa da waƙarsa ba za ka ce maganganun nan yanzu yake tsaro su ba wani da magana zai maka yanzu tasa za ka ji ba shi da basira amma ya shiga wannan harkar wakar yana yi sai ya ta zaren zance iri-iri kuma ya ta jera shi akan yadda mai kiɗan nan yake kiɗa har shi kansa sai ya ji wallahi ban tsammanin wannan wakar ta yi daɗi haka ba to shaidanu suna an giza su ta uzuhum azza din nan kamar da Allah madauki faɗa haka Allah madauki ke turo shaidanu suna zuga su shi sa sai ka ji wani lokacin wani mawaƙin kamar basirarsa ce ba basirarsa ba ce aljanu suna shiga cikin harkar suna taya su abinda mana ibn taymiya ke faɗa ke a to kaji wani ya ce gaskiya to haka ne na yau haka ne da dambe da shaɗi kokowa duk za ka cewa ba sa yiwuwa sai da kiɗa yanzu ga idan ana shaɗi wani ba filatinin ana masa kirari yanzu na za ka jijiyar jikinsa duk ta fito yana shirin waya miƙa jikinsa a yi tara ɗa wannan abun haka za gan shi sakamakon wannan kiɗan ne an ziga shi gidansu kaza da kaza da kaza sai tuno wasu abubuwa to haka kiɗa yake da ta irin wannan tasiri ɗin me yasa aka halatta shi a gun jihadi hmm? in za a tafi jihadi akwai wasu ahzan ɗin da za a yi ba wai kiɗa irin wancan kuma na music ba wani wani irin sauti da zai sa mutum ya ji cewa a shirye yake kare addininsa daga baya wannan abun an yi shi kuma malamai sun kyale shi ta wannan bangare din duk da cewa a samu mutane a caza su da wa'azi na ilimi da ƙayoyin alkur'ani na jihadi ya fi wannan amfani Allah maɗauki kyauta to shi ne ke cewa ولهذا إذا قويت سكرة أهله ونزلت عليهم الشيطان وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء هذا هذا شيطان أو الجنون سند أو كيوسد كشكين سما إسكا يقول ينا ياو أسمع مواقي كون دواقع تشيشي الجنين يدوكيشي يكي ياو دشي وقد تحصل عداوته عداوة بينهم za a iya samun ma adawa tsakanin su su masu kidan masu jin wakar masu wakar da masu kidan kama ta hasulu baina shurrabil khamri kamar da ake samun gaba tsakanin masu shan giya aboki da abokinsa za su tafi kalau su tafi mashaya ɗayan ma shine ya biya kuɗin amma aka sha sai a zara kwalba sai kaga an fasa kwalba an yi faɗa tsakaninsu da juna ana yi ko ba a yi duk ana yi fatakunu shayatinu ahadihim wato wal ibn taymiya sai kai mamaki yadda yake sanin waɗannan abubuwa din fadin ilimin sa akan abubuwa da yawa kullum ina faɗa muku ba na wasa bane gashi yake cewa fatakunu shayatinu ahadihim aqwa min shayatinil akhar fayaqtulunahu zai ga shaidanin wasu daga cikinsu sun fi shaidanin wasu ma'ana aljanun wasu sun fi aljanun wasu karfi don haka sai a kashe wanda aljanunsa ba su da karfi duk wannan ana yi tsakanin waɗannan mutane sai ce wa yadhunnul juhalu har sai kaga jahilai suna zaton anna hadha min karamati awliya illahi almuttaqin in ana kidan wani yana zancen masu kida musamman masu kida dan da zancen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sunan zikiri ana kida sai ka ga har ana adawa tsakanin wannan da wani saboda mai shaidanu sun shiga cikin sun shiga tsakanin su kuma sannan aljanun wannan sun zuga wannan aljanu wannan sun zuga wannan har an yi fada har an fi karfin wasu to shine yake fadar cewa wannan din har sai wasu jahilai su yi tsammanin cewa wai karama ce ta waɗancan da suka rinjayi wancan ana fahimtar zancen sai ce wa inna ma hadha mub'idun li sahibihi anillahi alhali kuwa wannan abun yana nesanta mai shi daga Allah wa huwa min ahwali shayatin wani yana daga cikin abubuwan shaidanu da aljanu da suke sanya wa mutum in ya shiga halayensu mun san dai wannan ahwal mun shaji mun yi magana a kansa yace fa inna qatlal muslimi domin ku kisan musulmi la yahillu illa bima ahallahu Allah baya halatta sai da abin da Allah ya halatta bai halatta ba a zub da jinin musulmi sai idan Allah ne halatta ai wannan abu kuma mai yin wannan doka ce ba kowa ne zai ɗauki dama a hannunsa ya kashe wanda ya ga dama ba wannan dai mun sani da haka yana da hatsari mutum ya sake ya kashe wani fa kaifa yakunu qatlul ma'sumi mimma yukrimu Allah bihi awliya'ahu yaya ko zai yiwu kisan ran da yake ma'asumi tsararre Allah ya tsare shi nan ma'asumi ba isma na zunubi ake nufi ba duk jinin da Allah ya hana a kashe shi shine jini ma'asumi yana magana ne kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa asamu minni dima'ahu sun tsare jinin su daga gare ni ma'ana duk mutumin da ya ce la ilaha illallah ya tsare jinin sa da kuma dukiyarsa daga manzon Allah daga daga cewa a bada izinin ai jihadi a kansa a kashe shi shine abin nufi a to duk ya za a yi ko a ce a kashe jinin da Allah ya haramta a kashe ya zama kuma wannan a kira shi karama ai ba zai yiwu ba mun fahimci wannan sai ce wa inna ma ghayatul karamati luzumul istiqamati matukar karama ko ana samun ta ne idan mutum ya lazimci istiqama ka lazimci tsayuwa akan hanya da bin dokokin Allah da kuma nisantar abin da Allah baya so falam yukrimillahu abdan Allah baya girmama mutum bi misli an yu'inahu alama ko bi misli haka ne ko falam yukrimillahu abdan haka ne falam yukrimillahu abdan bi misli an yu'inahu alama yuhibbuhu wa yarda Allah bai taba girmama bawa ba kamar irin yadda zai girmama shi da abin da zai taimaka masa akan ya aikata abin da Allah yake so abin da kuma Allah ya yarda da shi ma'ana babban abin da zai za ka samu karama da shi shine Allah ya taimake ka akan abin da za ka aikata wannan abin Allah yana so ya yarda da shi amma ya za a yi ka aikata abin da Allah baya so ka zub da jinin ɗan uwanka musulmi kuma a ce karama wannan la'alla ba ku taɓa jin wannan abin ya faru ba shi yasa kuke mamaki a tsakanin masu jin wannan waƙe-waƙen da sunan zikiri da sunan yaban manzon Allah sun akan samu gaba tana shiga sakamakon jin kiɗan kuma har ai kashe-kashe a tsakaninsu kuma sai wasu su yi zaton cewa wannan din karama ce aka yi wa wanda ya fi ƙarfi din shi ne ke cewa za a yi kuma irin wannan abun ya zama cewa an karrama shi ai karramawa tana yiwuwa ne ta hanyar da'a idan Allah ya taimake ka ka dace da aikata abin da Allah yake so kuma yadda da shi an gane insha Allah wa yaziduhu mimma yuqarribuhu ilai kuma ya ƙara masa wani abu da zai kusanta shi zuwa gare shi wa yarfa'u bihi darajatahu kuma ya daga darajarsa da wannan abun istiqamar kenan wa zalika annal khawariqa wannan kuwa za mu fahimce shi idan mun san cewa su al khawariq abubuwan mamaki da sukan auku minha ma huwa min jinsil ilmi daga cikin sun karkasu mun yi wannan a baya shi ma ya gaya mana sake maimaitawa yake daga cikin su akwai abin da yake a bangaren ilimi ne ma'ana karamomin da Allah ke wa bayin Allah sukan zama a babin ilimi kal mukashafati kaman mukashafa da muka magana a baya wa minha ma huwa min jinsil qudrati akwai abin da ke kuma kasancewa ta bangaren qudra wani abu ne ba mai iyawa sai a ga wani ya aikata ko wal mulki da iko sarauta a ka tasarrufatil khariqa kamar aikata wasu abubuwa da suka sabawa lil adat da suka sabawa al'ada yanzu kamar abin da ya shafi irin sarauta da mulki irin na annabi adam da sulaiman haka wani wasu abubuwa ne suka sabawa al'ada wannan wani abu ne da Allah ya bashi sunansa dai kamar da ake ayatul anbiya ina tunda shi annabi ne ba a gefen karama ba to amma irin wannan din in ya faru ga wani to a wannan babin yake ta bangaren kudura ce wani abu da ba mai iyawa aka ba shi ikon yi kamar yadda wani abu wani bai sani ba sai a ba wani ikon sani shine abin da ke nufi sannan na uku gashi nan sai ke cewa amina ne wa minha ma huwa min jinsil ghina wani abun kuma ta bangaren wadata ne kawai sai Allah ya wadata mutum da wani abun da da ba a san shi da shi ba ko yawa ma yu'tahu nas abinda ake bawa mutane fi zahiri a zahiri min ilmi ma'ana abinda ake bawa mutane kuke gani a zahiri ko ilimi ne was sultani da kuma shugabanci wal mali da dukiya wal gina da wadata waɗannan abubuwan uku ne da za a samu dai a ce wane an ga karama ta bangaren sa abin da ke so ka gane anan shi ka binciki duk inda aka ce ga wane yayi karama ka ga menene karama ta me to ba ta fita daga wannan abubuwa guda uku ko wani abu ne ya faɗa wanda ba a saba ji ba sai a ce a wannan lalle karama su ce ko wani abu ya aikata wanda ba mai iko a kai shi kuma na ta bangaren mai kudura ko kuma wani abu ne aka gan shi tare da shi na wadata bayan ku an san ba shi da shi wanda ta bangaren mai gina walmat shi kenan abin da ke nufi kuma dai mun yi wannan dama a baya sai ce wa jami'u ma yu'tihi Allahu li 'abdihi dukkan abin da Allah zai bawa bawansa min hadhihi al-umuri na waɗannan al'amura in ista'ana bihi ala ma yuhibbuhu Allah wa yarda in yayi amfani da shi bisa abin da Allah yake so kuma Allah ya yarda da shi wa yuqarribuhu ilayhi kuma zai kusantar da shi zuwa ga Allah wa yarfa'u darajatahu ya daga darajarsa wa ya'muruhu Allah bihi wa rasuluhu haka ne ko ya aikata abin da Allah ya umarce shi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi izdada bi zalika rif'atan to zai ɗaukaka zai ƙara ɗaukaka da daraja a wurin Allah wa qurban ila Allah wa rasulihi kuma ƙara kusanci zuwa ga Allah da abinda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai ce wa alad darajatuhu kuma darajarsa za ta ɗaukaka wa in ista'ana bihi ala ma na Allahu anhu in kuma mutum yayi amfani da wannan abin da Allah ya bashi nan yana magana ne ko generally in Allah ya baka wani abu a duniyan nan ilimi ne ko mulki ne ko dukiya ai ba abin da dai dan adam ke tunƙaho da shi irin waɗannan abubuwa biyu ukun nan kuma a kansu ake duk wata budin-budima da ake a duniya duk wanda ya tashi ya fita daga gidansa za shi wani wuri ɗayan abubuwan nan uku zai nemo ko ko akwai wani abu daban eh akwai akwai mana sai mai alaka da shi ko ya wani na fita nemo aure ai hukumar ta wuri yawo shi ne sai ka sa shi a ɗaya daga cikin waɗannan yawo ma'ana ko ilimi ko wani mulki da mutum zai je ya fafutukarsa ko wani matsayi ko kuma dukiya da zai samu to duk abin da Allah maɗauki zai baka in kai amfani da shi shine isti'ana yawo ka nemi taimakon abin kai amfani da shi wajen abin da Allah yake so ka aikata abin da Allah yake so Allah ya baka dukiya kai wa Allah da'a da ita ka taimaka wa marayu ka taimaka wa miskine ka taimaka wa fakirai kai wa al'umma aiki da shi daga dukiyar da Allah madauki ya hore maka ka taimaka wannan abun Allah zai kusanta ka zuwa gare zuwa gare shi ta hanyar sa kuma ya ɗaukaka maka daraja in Allah maɗauki ya baka mulki ka taimaki addinin Allah ka yassare halin da al'umma suke ciki ka taimaka musu addinin Allah ya shiga inda da ba a san shi ba ka taimaki al'ummar musulmi ka yaye musu damuwa da suke ciki Allah subhanahu ta'ala zai ɗaukaka maka daraja sakamakon wannan idan Allah maɗauki ya baka ilimi kai amfani da shi a ƙashin kanka ka bautawa Allah da shi kuma ka tarbiyyantar da na kusa da kai da 'ya'yanka da matanka da al'umma ka ilmantar da su Allah zai ɗaukaka maka daraja fiye da yadda kake tsammani ko ba waɗannan abubuwan haka suke ko ba haka ba to ka akasa su kuma ka gani in kai amfani da su ba ta hanyar da ta dace ba kai amfani da iliminka misali wajen neman duniya ka nuna kana da shi don a baka abin hannu ko kana zuwa gun wasu mutane kana nuna musu kai mai ilimi ne mai kaza ne don a taimaka maka kaga wannan neman duniya ne da ilimin da Allah mai baka ko kuma kai amfani da dukiyar da Allah ya baka a yi ashararanci a saba wa Allah a yi abin da Allah baya so a ɗauki nauyin masu barna ta hanyar aje a aikata abin da ba shi da kyau a yi lalata a shagiya a zagi mutane da kuɗin da ka bayar ko kuma Allah maɗauki ba mutum mulki maimakon ya taimaka addini da shi ya ci mutuncin addini ya ƙasƙantar da mutane kuma ya rashin adalci ya zalunci wanda ya kamata a ɗaukaka shi a ƙasƙanta shi wanda ya kamata ya zama makaskanci wanda ba komai ba a ɗaga shi akan mutane wannan duka hanya ce da bata dace ba to wanda ya wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya nesanta shi daga shi ba ruwansa da shi domin me ya baka wannan abu ne don kai amfani da shi ta hanyar da ya dace duk wata dukiya da wani mulki da wani ilimi babu wanda ya zo da shi duniya daga lahira ko akwai wani mutum da aka haife shi malami wani mutum da aka haife shi mai kuɗi wani mutum da aka haife shi sarki babu ko ɗan sarki ne an haife shi a gidan sarauta to dai an haife shi ba sarkin ba sai daga baya ya gada ko baban ya sauka ya haƙura ya bashi kaga dai a duniyar aka bashi ba ya fito ne a matsayin mai sarauta ba don haka abin da ake nufi kenan to tun da ku Allah ne ya baka to wajibi kai aiki da shi ta hanyar da Allah maɗauki yake so sai ka samu ɗaukaka ka samu ƙaunar Allah ya ƙaunace ka kuma ka samu taimakonsa da daraja da zai baka in kuwa kai amfani da shi ta hanyar da Allah baya so sai Allah ya kaskanta ka kuma ba za ka zama cikin waliyan Allah ba duk zancen namu dama yana koma ne zuwa ga harkar walittakan ne to sai yake cewa wa in ista'ana bihi ala ma naha Allahu anhu in ko yi amfani da wannan abin da Allah ya bashi akan abin da ko ta hanyar da aikata abin da Allah ya hana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka shirki yaje yana shirka a matsayinsa na mai ilimi ya karanta ilimi yaje koma shirka da iliminsa ko mai mulki ya koma yana shirka mai kuɗi ya koma yana shirka zulmi da zalunci in mai shugabanci ne wal fawahish da aikata alfasha istahaqqa bidhalika adh-dhamma wal iqaba to da wannan sai cancanci a zarge shi kuma zai cancanci a masa uquba Allah sauki mana wannan irin abubuwan ana faɗarsa sai ka ji gaba ɗaya kamar da zamanin mu ake magana ku duba ka ga yadda za a samu wanda ke baya amfani da ilimin da Allah ya bashi bai san ma kuma ilimin ba sai ga shi za a ɗaukaka a matsayin malami haka ne ko ba ka ba sannan kuma a samu mai mulkin da bai cancanta ba la a ilimi la a basira la wani abu sai zama shi kuma shine aka ɗora kan mutane shi kuma sannan ya zo ya ɗaga waɗanda ba masu mutunci ba ba masu daraja ba a cikin al'umma ba a san su da hankali ba ma sai ga su ne mutanensa su ne masu yada manufarsa bal su ne ma masu yi masa yaƙi a zo a ƙarfafe shi wannan duka yana nuna mana waɗannan harkokin ba harkoki ne da Allah yadda da su ba ba harkoki ne da Allah ya yadda da su ba ashe duk harkar da zaka yi da karuwai duk harkar da zaka yi da yan ganye da yan kwaya da masu ihu da marasa hankali ai bai kamata ba a ce wannan mai hankali tare da waɗannan yake ba to saboda Allah maɗauki ya jarrabe mu a irin halin da muke ciki da cewa hanyar da za a zaɓi mutumin da zai zama shugaba sai an bi ta ta irin waɗannan abubuwan a rarraba kan mutane wannan ƙungiya kaza wannan jam'iyya kaza wannan jam'iyya kaza wanda ba hanyar da take raba al'umma irin wannan abu asalin a musulunce zaben shugaba ana yin sa ne ta hanyar masu hankali masu hankali shi yasa ake cewa ashabul halli wal aqd ahlul halli wal aqd masu kullawa su warware kuma ana lura da su ne ta bangaren addinin su amma yanzu ayi wannan harkar da ake ciki yanzu ta wannan demokradiyyar ba waɗanda suke nesa da ita irin masu addini ko ba bane ba wani wanda yake son a zaɓe shi da zai zama yana jan masu hankali masu addini su ne za su nuna shi mutumin kirki shi ba ma haka yake so ba za ga wani in yana son a zaɓe shi to sai ya nisanci masu addini wai don kar a ce shi ɗan tsaurin ra'ayi ne ko ba haka ake ba don haka sai an gan shi da karuwai sai an gan shi da yan iska to shi ne sannan mutanen gari za su yarda da shi ka wannan wannan hasara ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke Allah mu dai kada ya raba mana kai Allah bar mu cikin son junanmu ba ruwanmu da wannan harkokin wanda ke sha'awar ya zaɓi abin da yake so ya yi abinsa wanda baya sha'awa shi ke nan kyale amma ka shiga wannan harkar har ka zama kana wannan bangaren ko wannan bangaren ni bana cikin abin da nake baku shawara ku yi ba ruwanka da kowanne ka zauna a matsayinka na musulmi ka duba abin da ya dace ka yi shi a matsayinka na mai hankali kuma ka duba me za ka aikata wanda Allah maɗauki zai tambaye ka akan sanin tashin alkiyama kai abin da ya dace kowa kuma mai hankali ne Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu amma kar ka zo ka shiga gaba da dan uwanka musulmi akan wannan shirman mutane kullum ina gaya maka wannan ina kiransa shirme saboda me mutane su manufarsu shine su hau doron wannan abin su samu duniyarsu kuma muna gani in suka samu duniyar su sun manta da kai sai ka zo kana ta hayaniya an raba ka da yan uwanka wannan ma kila ya je ya kashe wani akan son wani sannan kuma shi wannan wani da suka saba da wani wata ran sai su zo su koma kuma tare kai kuma kana nan ka kashe dan uwanka su kuma sun koma suna tare don haka su maslaha suke bi wannan yana nan bai samu ba ya koma can wannan yana can bai samu ba ya dawo nan kai kuma kana faɗa da shi a nan kana faɗa da shi a can su kuma daga ba su zo su haɗe lokaci guda kai da ka zama mahaukaci Allah sauƙi la sauki to muje isi wa illa ina ne yawa istahaqqa bidhalika adh-dhamma wal iqaba fa in lam yatadarakhu Allah ta'ala bi tawbatin aw hasanatin mahiya idan Allah bai riske shi da tuba ba ko kuma wasu kyawawan ayyuka da za su shafe masa abin da ya aikata shine hasanatin mahiya mahiya daga maha yamhu yamhu Allah ma ya sha'u yuthbit abinda zai shafe maka wani abu nan kuga rubutun ya dan nesanta ma din da ha'un din sai ka dauka kamar ma hayyatun ne ko ba ba macijiya bace ka hade ma din ka matsa da ita jikin ha'un din hasanatin mahiyatin aka rubutun yake yawa ma'ana idan Allah bai taimaki mutum ya bashi dama ya tuba ba ko ya ba shi dama ya aikata ayyukan kirkin da za su shafe masa mummunan abin da ya aikata ya ce wa illa in ba haka ba kuwa kana ka amsalihi min almuznibin to yana nan dai kamar yan uwansa wato makwafinsa amma na kai irinsa irinsa masu zunubi wali hada kathiran ma yu'aqabu ashabul khawariq taratan shi yasa sau da yawa zaka ga ana ukuba ga waɗanda suke da irin wannan bakin abubuwan ma'ana wanda suke aikata wannan abun mamaki din sau da yawa za ka ga Allah na musu uquba nan ashabul khawari yana nufin ba na karama ba kenan ko yana nufin waɗanda akan ga wani abun mamaki ya auku ta hannunsu Allah yakan jarrabe su da irin uquba daban-daban ga su zai kawo mana yace taratan bisalbiha wani lokacin sai ka ga abun mamakin da aka saba gani a gunsa Allah ya kwace ko ko tsafi yake da sai tsafin ma ya zo ya daina ci shi ne ma'anan bisalbi ha sai a kwashe abin ya daina aiki ya daina ci sai ka ji ana zancen ana cewa wani malami da yake su masu wannan harkar ta zuwa gun bokaye suna kiran waɗannan mutanen malamai kullum muna faɗa cewa ba malamai ba ne sunansu bokaye masu sihiri matsafa ya sunan su kenan na yanka in kana so ka ji to a wurin su masu sha'awar harkar su zaka ji ai suna faɗa a wani wani malami a gari kaza ba zai ce boka ba ai aikinsa kamar yankan wuka ana nan ana nan ana nan da ko irin su malam gobe da nisa akwai shi ne yanzu ko ai babu shi yanzu ko to dai irin dai wannan abin da ake faɗa malam gobe da nisa ma'ana saboda saurin abin da zai maka yanzu nan kawai irin wannan ana nan ana nan sai kuma a samu wani wanda ba shi ba sai ga shi din kawai harkarsa ta lafa lamarin nasa ya kwanta ya koma goben ta yi nisa sai wani kuma ya taso to wutarin shi ma sai ya faɗi sai wani ya tashi to wannan Allah ka musu ukuba da wannan abu shine ma'ana kama yu'zal kama yu'zalul al-maliku an mulkihi kamar da ake sauke sarki daga mulkinsa mai sarauta ko mai mulki ya sauka daga mulki ba tashin hankali a zuciyar wani mai mulki irin ya bar shi da a ce kana leƙa zuciyar mai mulkin da zai sauka a ce misali yau za a tuɓe shi ko kuma misali mai irin wannan ne na wannan zamanin na shekaru da aka sani na wannan ne demokradiyyar a ce shekara kaza ne zai sauka wannan ma zai sauka da za ka binciki zuciyarsa za ka ga tashin hankali ba abin da hankalinsa ke tashi irin a ce zai rabu da wannan abu haka Allah ya dan adam yawwa kuma kowa haka ya hau haka zai ji yawwa duk wani matsayi da za a baka a ce yau ba kai bane ku duba man kowa matsayin harkar addini ce yau kai ne shugaba ko sakatare ana zaune an san kai ne kawai wata ran sai a zo a ce an cire ka a tsakanin da Allah na faɗi wannan ne saboda muna yin wannan mu ji a jikinmu ko ba haka ba kai ne limamin masallaci an ce ba kai bane kuma ka zo ka zama mamu a bayan liman wani ba kai ba ya kake ji a zuciya haka dan adam haka dan adam yake kowanne yau da haka da mai mulki na al'umma baki daya da mai mulkin kananan wato mutane haka kasa kasa kowa haka yake ji to kamar wannan ne idan mutum yana da irin wannan abubuwan mamakin Allah ya bashi Allah kan masa ukuba cire Allah na raba mutum da matsayinsa saboda bai yi abin da ya dace ba ana yin wannan za ga wani misali in sarauta ce ta gado Allah subhanahu wataala idan mutum ya bashi bai yi abin da ya dace ba ya kama ashararanci a zalunci wannan a kwace wannan fili ai wannan ai wannan sai Allah madauki ya dauke shi saboda wannan Allah ne masa ukuba haka kawai sai Allah kawo jarabawar da za a cire shi tunda dama sa shi akai mun fahimci wannan abu ai na faruwa yau da haka Allah na jarraba mutane in kana son abunka ya dawwama to alakarka da Allah ta dawwama mai kyau sai Allah madauki ya ɗaukaka ka ko ka bar wani matsayi sai kaga ka samu wani matsayin sama da shi ana sama ko ba haka ko kuma ma baka samu ba sai kaga kana nan da daraja ka cikin al'umma domin an san wancan wani abu ne kayi na taimakon al'umma kuma lokacin ka ya kare kai ba wai wannan ma misali ba da ko ma'aikaci da zai ritaya a ce saura wata biyu ya ritaya karkaji da yake lissafa wannan abun a zuciyarsa da kwatancen da lissafa yadda rayuwa za ta zama yadda rayuwa za ta zama yadda zai kaza yadda zai kaza da Allah kai yanzu ka fara aiki baka san wannan din ba sai ka matso kayan sama za ka ji Allah maɗauki kyauta to waɗannan abubuwan sukan faru haka wannan fa ba na nufin cewa duk wanda kuma ya ritaya Allah ne ya kwace a dama shi an lissafa masa ai shekaru ko yau ba haka nake nufi kada wani ya fassara haka eh wannan dama an lissafa masa shekara 35 a aiki ko kuma shekara 60 ta rayuwa in ta zo shikenan ya sauka in a jami'a yake shekara 70 yawa to yace wa yuslabu al-alimu ilmahu ko yaslubu al-alima ilmahu Allah maɗauki zai kwace wa mai ilimi iliminsa ko wani abu da ya sani sai manta bai sani ba Allah maɗauki na sa wannan mutum ya haddace alƙur'ani ana samu ai mahaddata alƙur'ani nawa suka koma sun manta shi saboda me saban Allah na sa mutum ya manta ayoyin da ya haddace shi yasa ba a san mai haddar alƙur'ani ya zama a ganshi a gaba wajen saban Allah yana yi to insha Allah ko ba dade ko ba jima zai zo yana manta alkur'ani saboda yawan saban Allah zuciya ba ta zama tare da alkur'ani kuma da saban Allah a ciki in dai an dawwami saban Allah nan to za ga ana rage alkur'ani a zuciyar mutum Allah tsare mu wa taratan yuslabu tatawu'at wani lokaci kuma sai kaga an cire wa mutum tadawu'i ayyukan da'a da zai yi na nafila an san shi da nafilfili sallar dare azumin nafila to sai Allah maɗauki in yana so ya jarrabe shi sai ga ya daina wannan abu da yana cikin mutanen kirki Allah sai jarrabe shi koma cikin mutanen banza shi ma wannan jarrabawa ce fayunqalu min alwalayati khassa ila alwalayati al'amma sai ga an cire shi daga cikin waliyan Allah na musamman a dawo da shi kawai cikin ordinary mu'minai alladina amanu wa kanu yattaqun ana samun wannan ko ba a samu in dai mutum ya shiga saban Allah saboda me Allah ne ya bashi kusanci ya zabe shi Allah ne ya bashi ilimi to maimakon ya amfani da wannan ilimin sai ya amfani da shi ta hanyar da bata dace ba Allah ko sai koro shi daga inda da ya kai shi shi ne kawai abin da ake faɗa kenan don haka idan Allah zai wa waliyansa wannan abun me yasa ba za a yi wa waɗanda ma ba waliyai ba ai kun gane dai misalin da yake haka idan mutum ya kai ko da ashe misali kun ga dama tunda walittaka ta hanyar me ake samun ta istihadi ne ba kamar annabci bane ba a sa mutum annabi a kwace ko ba ofishi ne da ake resign ba babu annabi annabi ne har ƙarshen mutuwarsa amma idan mutum walittaka ce Allah ya bashi waliyi ne to kar ya rika alfahari kuma kada ya je yana saban Allah domin dama bai zama waliyin ba sai da baya saban Allah din amma in ya kama saban Allah to Allah sai ce a wannan ofishin ba naka bane sauka shine abin da ake nufi da ya saba nafilfil ya saba karatun qur'ani sai koma kuma baya yi saboda Allah ya kore shi daga fadarsa ya zama ba mutumin kirki ba ya fita daga alwalaya amma zuwa al-khassa zuwa walaya amma yace wa taratan wa alaikum salam da Allah shedan wannan shine kana kusanci da Allah yana ƙara maka kusanci yana ƙara taimakonka ilman wa ƙudratan wa ginan haka Allah maɗauki ke yi ta ɓangaren ilimi ta ɓangaren ƙudura ta ɓangaren kuma wadata kana nesantar Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma yana korarka to kuma kana barin Allah ina zaka gun shaidan zaka don haka ka fita daga auliya rahman ka koma ina auliya shaitan don haka muna nan da ban fita daga darasin mu ba ko to shine sai yake cewa um, wataratan yanzilu ila darajatil fusaqi subhanallah wani lokaci ma sai ya sauko maimakon walittaka ta musamman ya komo walittaka generally sai ya komo ma darajarsa fasiki ne shi sunansa fasiki yana aikata aikin fasikai wataratan yartaddu anil islami la hawla wala quwwata illa billah shikenan magana ta kare ana samun ma wanda za a ce yayi ridda kun taba ji labarin riddaddu hmm? ba nan macan baya ba ana samun mutane ko ni bawan Allah har littafi ya rubuta akan tauhidi da aqida yayi tafi yayi wata tafiya akwai malamin mu malam Abdullah Gunaiman wannan da yayi aikin muktasar minhajus sunna wata rana a aji yana ba mu labarin wani malami da ya san shi ita ya san shi amma kuma dama sanin da ya masa isi irin mutanen ne masu tsaba girman kai shi bai yadda wani ya fi shi ilimi ba ya rubuta rubuce rubuce kuma masu ƙarfi masu kyau a taimakawa musulunci yace amma galibi in ana zaune gun karatu yana nesa shi yana ga yafi ƙarfin ya karatu a gun kowa shi malami ne yayi ilimin sa ya ta rubuce rubuce Allah ya jarbe shi wata ranar ya tafiya zuwa Lubnan bai taɓa fita ba ya haɗu da wasu mutane wasa-wasa kawai sai gashi ya daina harkokin da ya saba na da'a da Allah ya koma fasikanci ya koma shan giya kawai wata rana sai aka ji ya yarda ya bar addinin musulunci cike saboda shi wannan addini ka tsaya a kansa ma wallahi taufiki ne ƙauna ce babba daga Allah ya sa ka cikin mutanen kirki to kar ka zauna baka gode wa Allah da wannan abun ba ba abin kai alfahari bane Allah ya baka ilmi ba abin kai alfahari bane Allah ya sa ka shiryayye kai ne ahlus sunna kana ganin wanda ba kai ba kaza kane ko kana isgilanci ko kana jin kafu kowa shiriya Allah baya son wannan ka zama kusa da Allah din ka yadda da Allah ka aikata aikin da Allah yake so in ka koma kana aikata abin da Allah baya so Allah sai saukar da kai ba ruwansa ba shi da alaka da kowa ta jini kirkinka shine ka zama tare da shi ka zama baka tare da shi kenan sai ya komar da kai gun shedan Allah mu dauke ya tsare mu sai ce wa hadha yakunu fi man lahu khawariqu shaytaniyya yace wannan yana kasance yana kasancewa cikin mutanen da suna da irin wannan abun mamakin dama na shedan ne ma'ana dama can na shaidanu suke yi ma'ana akwai wata harka a zuciyarsu boyayya marar kyau mutane ne ba su sani ba suna ganin wancan ɗin kamar karaman ne la'alla dama can ba na Allah ɗin ba ne na shaidanun ne to sai Allah maɗauki ya dawo da su da irin wannan fa inna kathiran min haula'i yartaddu anil islam je da yawa daga cikin irin waɗannan zaka gansu suna ma yin ridda daga addinin musulunci baki ɗaya ya zama cewa sun fita daga cikinsa ai babu tashin hankali mutum yana musulunci yana addinin Allah yana hanya ta kirki kawai lokaci guda sai a ga ya bari ya bari gaba daya ya bar addinin musulunci wannan kuma galibi kana samun wannan abun a mutanen da dama can suna da wata matsala a cikin zuciyarsu tsakaninsu da ubangiji mu ne ba mu sani ba amma mutanen Allah Allah subhanahu wa ta'ala muddin mutum yana abin nan Allah madauki yakan shiryar da shi sai idan ya samu wani abu kuma da zamewar kafa Allah tabbatar da mu akan hanya Allah sa har ƙarshen rayuwarmu muna kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kathirun minhum la la ya'rifu anna hadhihi shaytaniyya dai daga cikin mutane ba san cewa wannan abun na shaytan bane ma dama a ba karama bace a abubuwa ne dama khawariqul ada waɗanda suke zuwa ta bangaren aljanu bal yadhunnuha yace bal yadhunnuha min karamati awliya illah amma yana zaton cewa da yana daga cikin karamomin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala to nan banda akwai dogon ta'aliki da malam Sheikh Salih Sheikh Yamana kuma dai na duba shi jiya na ga abubuwan mafi yawan su mun riga mun yi magana akai shi abin da yake sharhi sharhi ne na jumla sai an karanto masa da yawa sai ya sharhi an karanto abubuwan da muka karanta a bayan can to shine kuma yanzu ya sharhi zaka ji mafi abin da zamu karanta din nan a maimaitawa ne na abin da muka ji amma makon da zai zo insha Allah na ga ba za mu tsaya kan wannan din ba za mu ci gaba da cikin littafin magana ibn taymiya abin da yake ya faɗa a ƙasan mai fa'ida na abin da yake da alaka da wancan din sai mu fito shi iya shi kawai za mu ambata sai mu wuce saboda in ba haka ba za mu daɗe akan abun da ya ambata din suna da yawa kuma sannan duk abin da muka faɗa yanzu misali abin da ya faɗa a nan gaba da yake cewa ya faɗi matsaloli ko wannan fihi masail ya ce akwai matsaloli ta farko yayi magana akan abin da da dama mun yi magana akan sa na biyu yayi magana akan matsayin mutane dangane da gaskata abin nan irin waɗannan matsaloli da ƙaryata su khawarik din nan wani ya ce ƙarya ne ma ba su faru wani ya ce gaba ɗaya ma duk abin da a gani irin wannan gaskiya ne ai mun yi wannan ko to kaga ba bukatar sai mun sake da mun sake karantawa yawa akwai abin da faɗa da kan sama'i din nan shi ma wani abin da yake bukatar mu kawo ma kawo shi kafin mu ci gaba insha Allah dai ba za mu tsaya kansa ba za mu wuce to shi ma littafin ya taho karshe ko sai mu fara tunanin na gaba to mu tsaya anan da fatan Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi da fahimta Allah tabbatar da mu a hanyar daidai Allah hana mu zamiya Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah ya sa abubuwan nan da suke tahowa na zaɓe da siyasa su zo su ƙare lafiya ba tare da tashin hankali ba Allah bar mana wannan garin namu lafiya kullum nasihar da muke mu ji tsoron Allah mu zauna lafiya banda tashin hankali banda kawo hayaniya da hargitsi mu ne za mu ƙona kanmu idan muka shiga cikin wannan irin harkoki mu yi watsi da wannan harkoki kada mu sa kanmu cikin abin da zai tada hankalin al'umma domin ku sakamakonsa gare mu ne ba ga wasu ba wasu suna nan suna jiran su samu damar da za su cutar da mu ta wannan hanyar kawai suke so su samu dama in ba mu ba su kofa ba muka yi hakuri da juna insha Allah mun ci nasara Allah subhanahu ta'ala kuma zai kara ba su kunya duk mutumin da ke so dama ya ba mu ya kawo mana tashin hankali da damuwa muna fata Allah mu dauke mu da tashin hankalinsa kansa Allah tsare mana addinin mu da mutuncin mu da kasuwancin mu da dukkan abin da yake shine muke kimantawa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik